من صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها littafin sheikh muhammad nasiruddin albani wannan shi ne jerin kasir na 21 wanda ya dace da ranar 28 ga watan tara shekara ta 1998 haihuwa annabi isa alaihi salam wanda zai gabatar shi ne a sheikh ja'far mahmud adam malam bismillah
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باين هكا هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata tara ga watan da sani shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da tara ga watan tara kuma shekara ta dubu da ɗari tara da tisa'in da takwas don ci gaba da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine darasi na ashirin da ɗaya matashiyar da muka da za mu tashi akan ta za mu tashi akan al-iqa'u bayna sajdatayn ko al-iqa'u bayna sajdatayn abinda ake nufi da al-iqa' wani nau'i ne na zama halarcin yin sa baina sajadatai ne tsakanin sajadu guda biyu ka yi sajada ta farko ka ɗago kafin ka koma ka je ta biyu ya halatta ka yi zaman al'iƙa'a a darussan da suka wuce baya idan ba manta ba mun yi bayanin cewa al'iƙa'a iri biyu ne akwai wanda shari'a ta halatta akwai wanda shari'a ba ta halatta ba wanda shari'a ba ta halatta ba muka nuna shine zama da mutum zai yi kafarsa ta dama ta yi dama ta hagu ta yi hagu ya kasance ya zauna akan duwawunsa irin wannan zaman a cikin sallah bai halatta ba amma iqa'i irin wanda shari'a ta halatta shine mutum idan ya dago daga sujada a maimakon ya lankwasar da kafarsa ta hagu ya zauna akan ta sai ya kafa dukkan kafafunsu ya zauna akan diddigensa kun fahimta ko al-iqa'u bayna sajdatayn wa kana ahyanan yuqi yantasibu ala aqibaihi wa sudura qadamaihi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin iqa'i shine yace yantasibu ala akbaihi yana yana yana zama ne akan diddigen sa biyu wasu dora kadamaihi da kuma wato ainihin kirjin kafafunsa ma'ana sai ya soga kafafunsa haka ya tsunsa ya lankwasar da su sai ya zauna akan diddigen sa guda biyu mun kwatanta wannan tun kwanaki ina jin ba kumanta ba na biyu wujubul itminani bayna sajdatayn wannan zama ana yin sa ne fa yayin da ya zanto kawai tsakanin sajadu guda biyu ba zaman tahiya ba zaman tahiya mun yi bayanin yadda ake shi tun lokacin da ya wuce baya matashiyar magana ta gaba wujubul itminani bayna sajdatayn wa kana sallallahu alaihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i wa amara bi dhalika al-musi'a salatihi wa qala la لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك wato wajibcin samuwar natsuwa baina sajadatai ne tsakanin sajadu guda biyu yayin da kai tago daga sujadan ta farko kafin ka tafi ta biyu ana son ka yi zama zaman da za ka samu natsuwa a irin wannan zama ko dai ka tankwasar da kafar ka tago ka zauna a kanta ko ka yi iqa'i wanda bayanin sai gabata to ba daga dagowa ake son ka koma ba har sai ka zauna ka natsu ne sannan ka sake komawa ka je sujudu guda biyu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance ya tsuma innu yana natsuwa a zama tsakanin sujudu guda biyu hatta yarji a kullu azmin ila mawdu'i har kowane kashi ya koma inda ya saba inda yake da an gane ku wa amara bi zalika al musi'a salati annabi ya umarci mutumin da ya mona na sallan sa dinnan wa qala la yace da shi la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalik sallar ɗayan ku ba ta cika har sai ya aikata haka din wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi wani lokacin wannan natsuwar da annabi ke yi bayan ya dago daga sujudan farko kafin ta biyu yutiluha yana tsawaita wannan zama din hatta ta kuna qariban min sujudati har ya kasance dadewar tana dab da dadewar da yi cikin sujuda wa ahyanan wani lokacin ma yamkuthu hatta yaqula alqa'ilu qad nasi yakan zauna ne har ma wani na iya cewa to ko ko annabi ya manta ne ya manta su da ɗaya yayi ko ya fara tahiyya ne bamu sani ba ba su san ba tsabar natsuwa ce annabi ke yi kafin ya koma ya je ta biyan sannan a dago a yi zaman tahiyya din in za a yi kun gane ko to wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito na karshen nan a can gurin mun manta a lamba ta farko akwai wani bayani da malami wajen bayani akan zaman al-iqa'a a kasa yace shi wannan hadisi na iqa'a wanda suka rawaito shi muslim wa abu awana wa abu sheikh فيما رواه أبو الزبير عن جابر رواية أبو الزبير عن جابر والبيهقي هكا إمام البيهقي وقد سهى ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر افتراشه بين السجدتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه yace ibn al-qayyim yayi rafkanwa domin ya faɗa a cikin littafinsa bayan ya ambaci cewa annabi na shimfida kafarsa ya zauna bainas sajdatayn tsakanin sujudu guda biyu sai kuma yace lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-mawdi' ba har da toba daga annabi dangane da wannan wuri jilsatan wani nau'in na zaman daban gaira hazihi in ba wannan ba wato ibn al-qayyim shi yana ganin dole ka tankwarar da kafarka ne ka zauna a kanta a wannan idan ka dago daga sajudu guda biyu amma kai ikai yana ganin bai halatta ba yace ba a kiyaye ba ba a haddato ba daga annabi cewa yayi wannan qultu albani yace wa kayfa yasihu hadha wa qad jaa al iqa'u min hadith ibn abbas ta yaya wannan magana ta ibn al-qayyim za ta zauna har halin kuwa ga zama na iqa'i ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas fi sahihi muslim cikin sahihu muslim wa abi daud والترمذي وصححه وغيرهم انظر الصحيحة دوب سلسلة الأحاديث الصحيحة كركشن حديثي نتلري أكو دا تمانين دا أكو ومن حديث ابن عمر كما زمن إكياء يازو حديث عبد الله بن عمر بسند حسن عند البيهقي da sanadi Hassan a wurin Imam al-Baihaqi wa sahahahu Ibn Hajar haka Ibn Hajar al-Asqalani kuma ce hadisi ne sahihi wa rawa Abu Ishaq al-Harbi fi gharib al-hadisi ga kuma abu ishaq al-harbi ya ruwaito cikin littafin sa na gharibul hadith ya ruwaito magana an tawus an karbo daga tawus ibn kaisan al-yamani annahu ra'a ibn umar shi tawus tabi'i ne ya ga abdullahi dan umar wa ibn abbas da abdullahi dan abbas yuqiyani dukkan su suna yin zama na iqa'i ma'ana duk wannan raddi ne albani yake gawa ga ibn al-qayyim wa sanaduhu sahihun wancan sanadin kuwa sahihi ne wa rahimallahu al-imam malika haythu qalu ma minna min ahadin illa radda wa rudda alayhi illa sahiba hadha al-qabr yace Allah ji kai imam malik imam darul hijra da yace duk cikin mu babu wani face sai yayi raddi ko an masa raddi sai ya mayar da martani shi ma sai an mayar masa da martani illa sahiba hadha al-qabr sai ma abucin wannan kabarin irin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم ما ليتي da yawa cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da wannan su sun yi aiki da wannan sunna ta iqa'i wa qad fassaltu al-qawla fi dhalika fil asli yace na riga nayi bayani filla filla a asalin littafi qultu wa hadha ghayr al-iqa'i al-manhi anhu yace wannan fa ba iqa'in da aka riga aka hana bane baya kama sayati fi jilsati tashahhud kamar yadda bayani zai zo dangane da zama na tahiyya to dan in fahimci cewa kun gane ikra'in da nake nufi waye zai kwatanta mu gani kwatanta gogor mai sauri yawwa kun ga yadda gogor mai din nan yayi wannan shine ake kira ikra'i irin wannan ya halatta idan zaka yi ne tsakanin sajadu guda biyu wancan fa wanda bai halatta ba yawwa ya fi wahala kuma dan haka ma bai halatta ba kuma alhamdulillah ma da bai halatta ba in ba haka ba mutum ba zai iya yin sa ba an fahimci wannan da kyau to kun ga dai annabi na natsuwa idan yayi zama ko tsakanin sujudu guda biyu hatta ya qula alqa'ilu qad nasi har wani lokacin ma wani zai iya cewa shin ko annabi yayi mantuwa ne hadisin yace bukhari da muslim suka rawaito qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa hadhihi sunnatu tarakaha an-nasu min ba'din qiradi asr as-sahabati wa amma man hakama as-sunnata wa lam yaltafit ila wa lam yaltafit ila ma khalafaha fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadi ibn al-qayyim yace wannan zama da ake yi har a natsu tsakanin sajadu guda biyu yace wannan sunna fa mutane sun riga sun barta ba'dan qiradi asr sahabati bayan shudewar lokacin sahabbai mutane da dama sun bar wannan sunnar kowa da ya dago Allahu akbar dan da nan sai mai koma Allahu akbar baya dan tsayawa ya dade yace daga lokacin da sahabbai suka wuce wannan sunna an barta kuma da dama wa amma man hakama sunna wa amma man hakama sunnata amma duk wanda ya dora sunna cikin aikin sa da maganganunsa walam yaltafit ila ma khalafaha ba ruwan shi da waiwaye zuwa ga abin da ya saba ma sunna din nan fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha alhadi ba ruwan shi da abin da ya saba wannan shiryar dan mutane sun dade suna abu inda ya sabanin sunna ne ba ruwan shi sai ya dawo inda sunna din take matashiyar magana ta kaba al-azkaru bayna sajdataini zikiri irin nau'ikan zikiri da ake yi tsakanin sajadu guda biyu ka yi sajadan farko kafin ka tafi ta biyu zaka zauna ka natsu to wannan zama da zaka yi ka natsu akwai nau'ika na zikiri da annabi ke yi a wajen wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadhihi aljilsati annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan zama yana faɗin nau'ika na zikiri awwalan na farko allahumma wa fi lafzin rabbi a wani lafazin allahumma a wani lafazin rabbi اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني كوكتي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني wani lokacin annabi na faɗin wannan ko ka ce Allahumma a mabudin ko ka ce Rabbi sai ka karanta sauran abin da ya biyo baya Allahumma gfirli ma'ana ya Allah yi mun gafara warhamni ya Allah kai mun rahama wajburni ya Allah ka dora karaya na ko targade na karayar da na samu cikin maganganu karaya cikin ayyuka duk inda na samu wata zangarda ya Allah cike wannan gibin shine ma'anan wajburni an gane ko warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka matsayina wurinka wahadini ka shiryar da ni wa'afini ka warkar da ni daga dukkan wani abu mai cutaswa a duniya ko a lahira warzuquni kuma ka arzuta ni to wannan ɗaya daga cikin zikiran da ake faɗa kenan haka zaka karanto shi gaba ɗaya Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wannan Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Al-Hakim suka rawaito Hakim ya inganta hadisin ha kuma Imam Zahabi ya yi tarayya da Hakim wajen inganta wannan hadisi wa taratan yaqul wani lokacin annabi yana faɗi shine nau'i na biyu yace rabbi ighfirli اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي kawai ya faɗi wannan shi kadai an gane ku wannan kuma abu da ibnu majah ne bi sanadin sahihin wa qad ikhtara wa qad ikhtara ad-du'a bi hadha al-imam ahmad mala yace imam ahmad bin hanbal ya zabi mai sallah ya karanta wannan idan ya zo zama tsakanin sujada biyu rabbi ighfir li ighfir li rabbi ighfir li ighfir li imam ahmad ya zaɓi wannan wa qala ishaq ibn rahuya al imam ishaq ibn rahuya ɗaya daga cikin malamai imam al bukhari yace in sha qala zalika salasan in ya ga dama ya faɗi wannan din sau uku wa in sha qala allahumma ighfirli idan ya ga dama kuma yace allahumma ighfirli li'anna kilahuma yuzkarani an annabi sallallahu alaihi wa sallama bainas sajdatayn dukkanin su guda biyan ana ambatan cewa annabi yayi su tsakanin sujudu guda biyu kaza fi masail al imam ahmad وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق المروزي هكا يكي أتكم مسائل نا إمام أحمد دكم إسحاق بن راهوية رواية الإسحاق المروزي أرواي إسحاق المروزي أم فهمتون وكان يقولهما في صلاة الليل النبي كان فدونا ربي اغفر لي اغفر لي صلاة الليل أقيام الليل صلى الله عليه وسلم مالي يا لمبا دكسا ولا ينبغي ذلك مشروع ولا ينبغي ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض ما yace dan an ce annabi nayi a sallan dare wannan baya nuna rashin shar'antuwarsa a sallan farilla in kaga dama farillan ma ka iya yi li adam wujud al farq bainahu wa bainan nafli dan ba bambanci tsakanin sallan farilla da nafila in dai wajen aiwatarsuwa ne sallan farilla sallah ce sallan nafila sallah ce hukunci ne ya sha bamban waccan tilas wannan ko ganin dama amma siffofinsu kuma ya ba sa can bamba kun gane ku wa bi hada yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq haka imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq ibn rahuya suka ce suka ce duk da an ce annabi na yi cikin salatul layli kai kuma zaka iya koda cikin sallar farilla yarawna anna hadha ja'izun fil maktubati wa tatawwu suna ganin wannan ya halatta ayi a cikin sallar farilla da sallar nafila kama hakahu tirmidhi kamar yadda imamu tirmidhi ya hikaito a cikin tirmidhi ya hikaito cikin littafinsa wa dhahaba ila mashru'iyyati dhalik الإمام الطحاوي أيضا في مشكل الآثار haka cikin malaman da suka tafi zuwa ga cewa ya halatta kai wannan a sallan farilla akwai al-Imam tahawi cikin littafin Mushkil al-Athar wan nazaru sahihu yu'ayyidu zalik malai yace nazari sahihi yana karfafa haka li'annahu laysa fi salati makanun la yusra'u fihi zikrun don babu wani wuri a cikin bangarorin sallah da ba a shar'anta maka zikiri fa yanbaghi an yakuna kadhalika al-amru hahuna to da haka anan ma kenan za a iya yi hadha bayyinun la yakhfa wannan abu ne a zahiri wanda baya boyuwa ma'ana sallah gaba ɗayanta a zikiri ya mamaye ta sai dai nau'ikan zikiri ne kawai ke shan bamban idan a tsaye ne zikiri zikirin da ake shine karatun qur'ani dan shi ma zikiri ne idan an zo sujada kuma ana ruku'i ana zikiri in an dago daga ruku'i zikiri in an shiga sujada zikiri an dago daga sujada zikiri amma zama ne kuma zikiri dan karatun tahiyya ma zikiri ne bi ma'anal am haka kuma salatin annabi na daukar ma'anar zikiri bil ma'anal am haka addu'a da zaka yi tana ɗaukar ma'anar zikiri bil ma'anar am saboda zikiri gamammiyar ma'ana ce kun fahimta da kyau ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية sannan sai annabi yayi kabbara yayi sujuda ta biyu sallallahu alaihi wa sallam bukhari da muslim kenan wa amara bi dhalika al musi'a salati annabi ya umarci da mutumin nan da yake munana sallansa فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجرتين كما سبق yace da shi bayan ya umarce shi da tsuwa kamar yadda ya gabata yace summa taqulu Allahu akbar summa tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka summa fa'al dhalika fi salatika kulliha annabi yace da shi kai kabbara sannan kai sujuda har har mahadar gabbanka su natsu sannan ka aikata hakan a cikin dukkanin sallarka وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbaran a wani lokaci wace kabbara kenan hmm ta zuwa sujuda na wani hadisi abu awana da abu dawud suka roto bi sanadaini sahihaini wa qad qala bi hadha ar-rafi ahmad wa malik wa shafi'i wannan malaman guda uku duk sun ce ka iya wannan kabbaran imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad fi riwayatin anhuma a riwaya daga cikin rawayoyin malik da shafi'i din fanzuru ta'liq ala sabr ka duba ta'liqi can da ya a wata safaha da ya bada reference ta wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajdati mithla ma sana'a fil ula abin da yake cikin wannan sujudar shine irin abin da ya a cikin sujudan farko thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan ya dago kansa yana mai yin kabbara sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin bukhari da muslim suka nuna wa amara bi zalika al musi'a salatihi yayi umarni da mutumin da ke munan sallansa fa qala lahu ba'da an amarahu bis sajdati thaniyati kama mar sai yace da shi bayan ya umarce shi da yin sujuda ta biyu kamar yadda ya gabata yace da shi me thumma yarfa'u ra'sahu fa yukabbir sannan mai sallah ya dago kansa yayi kabbara wa qala la yace da shi sun masna zalika fi kulli rak'atin wa sajdatin ka aikata haka a cikin kowace raka'a da kowace sujuda to Allah ya kare mu daga sharrin ne fadin nan dai fa idza fa'alta zalika faqad tammat salatuka wa in anqasta minhu shay'a anqasta min salatika annabi ce idan ka aikata haka sallar ka ta zama ta cika tsaf ta batse wa in anqasta minhu shay'a in ka rage wani abu cikin dangin al'amuran nan da aka faɗa baka yi shi ba an qasta min salatika to ka tauye wani abu ne daga cikin sallanka kun fahimta ku wa kana yarfa'u yadayhi ahyana wani lokacin annabi na daga hannayensa sallallahu alaihi wa sallam yace wanda suka rawaito shi wannan shine Abu Awana da Abu Dawud bi sanadin sai wa qad qala bi hadha rafi Ahmad wa Malik fi riwayatin ahma wannan ya sake mai hadisin nan da ya faɗi shi can baya abu na gaba jilsatul istiraha da yawa waɗansu sukan ce jalsatul istiraha da yawa jimin fataha wannan kuskure ne jilsatul istiraha da yawa jimin kasra shine daidai an gane ko akwai mace tsakanin jilsa da jalsa domin jalsa bi fatahil jim wato wanda ita ce fa'ul kalima yana nufin almarra kenan almarratu min aljulus zama so daya shine jalsa a larabci idan ka ce jilsa kuma siffar zaman to siffar zaman istiraha shi kuma wani zama ne kenan sananne a wurin malaman fikihu a wurin malaman hadisi ثم يستوي قائدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يستوي قائدا النبي كان ديديت أزوني على رجله اليسرى أكن قفص ستهجو معتدلا أديديت أنسي حتى يرجع كل عظم إلى موضعه har ya kasance kowace gaba kowace mahaɗar kashi ta koma inda take wato ya ɗago daga sujuda ta biyu idan an dago daga sujuda ta biyu a raka'an farko ba za a tashi bane zuwa raka'a ta biyu to a maimakon wannan sun ma yastawi qa'idan sai annabi ya daidaita a zaune ala rijil yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan a daidaice hatta yarji a kullu azmin ila mawdihi har sai ya zauna zama dirshan kowanne mahadar kashi ta koma idda take sannan sai me sannan sai ya tashi to wannan shine jilsatul istiraha hadisin sai na cikin bukhari kaga dai makular inganci kenan ko akhrajahu al-imam al-bukhari wa abu daud wa hadha al-julus malace shi wannan zama yu'rafu inda al-fuqaha bi jilsati al-istiraha ana sanin ana sa masa suna wajen malaman fiqhu jilsati al-istiraha wa qad qala bihi shafi'i imam shafi'i ya bada fatawa da cewa ana yin sa wa an ahmad nahawhu haka daga wajen imam ahmad bin hanbal ana yin da jilsati al-istiraha كما في التحقيق كما يدك cikin littafin التحقيق مالتي وهو الأهرى به يدا ما wannan ai yafi dacewa da Imam Ahmad lima urifa anhu saboda abinda aka san shi da shi min al-hirs ala ittiba'i sunnati allati la mu'arid laha na kwadayi da mai tarkafewa akan sunna wadda ba abin da ya ture ta inda sunna ta tabbata shi Imam Ahmad magana ta kare wato yana so ya ce maka jilsatul istiraha bayan kasancewar annabi yayi kar wani ya zo ya ce maka ai an yi ijma'i malamai ba sa yi duk da annabi yayi ga imam ahmad yayi ga imam shafi'i yayi sun ishe ka kuduwa kuwa an fahimta ku wa qad qala ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad ra'aytu aba abdullah ibn hani ya faɗa cikin tambayoyin da yawa imam ahmad yace na ga abu abdullahi ya anil imam ahmad yana nufin imam ahmad rubbama yatawakkau ala yadayhi yaso da dama yakan dogara akan hannayensa biyu idza kama fi rak'atil akhirati idan ya tashi a raka'a ta karshe wa rubbama stawa jalisan wani lokacin kuma yakan daidaita a zaune thumma yanhadu sannan sai miƙe tsaye wato wani lokacin yana yin jalsatul israha wani lokacin baya yi kun fahimta da kyau wa huwa ikhtiyarul imami ishaq bin rahuya wannan shine zabin imamu ishaq bin rahuya faqad qala fi masail al-mirwazi shi ma ya faɗa a cikin masail na Imam al-Murwazi madati sunnatu min annabi sallallahu alaihi wa sallam an ya'tamida ala yadayhi wa yaqum shaykhan kana aw shabban wato wace sunnar ta tsofaffi ce wa annabi ya fara bayan ya manyanta to ga malaman hadisi ishaq bin rahuya yace madati sunnatu min annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ta gudana daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi an ya da ala yadaihi yakan dogara kan hannayensa wa ya qum sannan ya tashi wato ya jinsa tul israha in zai tashi sai ya me sai ya al'ajin wanda bayanin sa zai zo ya ture yatsun hannunsa haka ya dogara akan su sannan ya miƙe tsaye sallallahu alaihi wasallam wa ya qum sannan ya miƙe tsaye shaykhan kana au shabban a halin tsufarsa da halin samartakarsa وانظر الإرواء إن كان سنقارن بيان دوب لتافن إرواء الغليل جزء نبي شافي نتمانين دبي زوار تمانين دأكو عليكم السلام إيه yana daga zaune sai kabbar sai tashi a dan me lokacin da ya dago ba ya dago daga kabbara ba ai ya dago da kabbara in ya ga dama sai ya dago da kabbara in ya ga dama kuma ba zai dago da kabbara ba zai dago ne haka nan ya zauna sai zai miƙe sai ya kabbara sai ya miƙe kabbara sun makama eh su ma in sun dago sai su kana nufin shi liman idan ya dago daga kabbar ya dago daga sujuda ta biyu bai yi kabbara ba ma mu su san bai yi kabbara ba sai ya zauna ya jirsatul istiraha da zai miƙe sannan ya ce Allahu akbar ya miƙe shi ne sai ma mu su yi mai kake nufi su ma sai su dago eh su yi jirsatul istiraha wanda yake yi kenan idan sun yi su ma su yi kabbara sannan su miƙe tsaye ban gane ba idan ya dago da kabbara kake nufin sannan kuma ya ce zai zalsatul istiraha waɗansu za su miƙe tsaye a sai dai in suna gaggawan bin liman ba sai kabbarar liman ta yanke sannan za su dago ba to idan kabbarar su ta yanke suka dago sai suka gan shi a zaune sai su zauna su ma sannan su miƙe sai dai nan gurin kan ana samun rudani da yawa na sha ganin inda limamin ke jilsatul istiraha idan ya dago da kabbara sai mamu sun miƙe tsaye sai su ga liman a zaune sai kuma su dawo waɗansu kuma su rasa yadda za su waɗansu sai subhanallahi sun ɗauka mantuwa yi saboda haka tunda hadisi ya nuna akan yi kabbaran a zaune sannan a miƙe mafi kyau mamu ya yi ta liman ya yi ta a zaune sannan ya miƙe amma idan yawancin din ba saɓa yayi ba kuma ko da sun miƙe tsaye sai suka ga cewa sun riga limami tsayawa sai suka dawo suka yi zalsata zai sannan suka miƙe kuma babu komai a kansu ba kabli babu aji liman ya ɗauke musu kun fahimta ko al-i'timadu al yadaini fin nuhudu ila raka'at dogaro kan hannayenka biyu lokacin da zaka yunkula zuwa ga raka'a ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يعجل في الصلاة ya'tamidu ala yadayhi idza qam annabi ya kasance yanhadu yakan zabura mu'tamidan alal ardi yana mai dogaro akan kasa ila raka'ati saniya zuwa ga raka'a ta biyu wa kana ya'jinu fi salati ya kasance yana yin al'ajnu a cikin sallah shine ya fassara shi da cewa ya'tamidu ala yadayhi idza qama yakan dogara kan hannayensa guda biyu yayin da zai tashi an fahimta ko ya gama zama zai tashi sai ya bi sai ya haka da hannayensa ya dogara a kansu ya zanto nauyin shi akan hannayen yake har sai ya dagar da kafafunsa sama sannan hannayen su biyo baya shine ya tamido ala yadayhi idza qama an gane ko to ba inda zan kwatanta nan gurin shi yasa ban kwatanta mana ba amma na kwatanta mu gani ya tamido ya jinu al ajnu fi salati yawwa ka dogara akan hannayenka sannan ka mike ba haka ne a ba wani wahala wannan ko na'am a ture hannu shine daidai ya yi koyi da sunna idan shin faɗa hannun ba a cewa sallarsa ba ta yi fa ta yi ba da ya dogara kan hannayen ba amma dai ƙarin wannan ɗin kuma wata sunna ce daban jumke hannayen annabi na yi ne bi jum'i kaffaihi wato shine mutum ya ture yatsunsa haka ya dogara akan su yake وعليكم السلام zaman da aka hana eh shi ne ya faɗa wancan yadda annabi yake kenan ba ka cewa sallarsa ba ta yi ba wannan yana daga cikin ƙananan abin da yake ya saba wa abin da hakikanin annabi ya amma sallarsa ta yi sai dai mai kake nufi da zaman rakumi wanda wannan ya kwatanta da zu su lankwasa su haka su zauna a kansu irin wanda aka yi ba sai kai mu gani ba ba shi waje mu gani eh to wannan kuskure ne soga su za ka yi haka yadda wannan yi yadda tsazo wannan ya kwatanta mana eh ban gane ba kamar ya kenan bai yi ba duk wanda kai sabanin wanda muka faɗa ba shi bane ba ko kishiyar wanda ka faɗa ba shi bane ba wa bi ziddiha tatamayyazu al-ashya'u وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت النبي يا كسنتي إذا نهض في الركعة الثانية إذا يتاشي زوا ركعة تبيو استفتح بالحمد لله sai ya buɗe karatu da alhamdulillah walam yaskut baya yi shiru kun gane ko wato baya sake maimaita dawul istiftahi kenan dawul istiftahi ana yin ta a me a raka an farko to amma istiaza da basmala fa akwai wata raka ta yin istiaza basmala dai duk lokacin da zaka bude sura sai ka bude ta da basmala ka'idar kenan matukar sura ba suratul tauba bace dukkan surorin qur'ani kowace mabudin ta shine basmala ka'idar kenan in dai zaka faro sura daga farkonta faro da basmala to amma isti'aza shi mutum na maimaita ta cikin dukkan rakawoyi shine zamu gani yanzu wannan hadisi yace rawahu abu daud da rawahu abu ishaq al-harbi bi sanadin salih wa ma'anahu inda al-bayhaqi bi sanadin sahihin wa amma hadisu kana yaqumu ka annahu sahamu la yatamidu ala yadayhi fa mawdu'un akwai wani hadisi da yake cewa annabi na tashi kamar mashi baya dogaro kan hannayensa zai haka ne ya miƙe haka gaba ɗaya wannan hadisin mawdu'i ne wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun la yasihu duk abin da zo cikin ma'anarsa da'ifi ne bai inganta ba wa kad bayyanta zalika fi da'ifa malai ce na bayyana haka na bayyana haka cikin littafin silsilatul ahadith da'ifa wa kad askala ala ahad al-fudala taqwiyati li isnad al-harbi waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala ya yi mamakin wai dan mai na karfafa hadisin nan wanda ya gabata na cewa annabi idan ya miƙe yakan miƙe yakan buɗe ne da alhamdulillahi saboda isnadin alharbi wai ya aka na kafafa wannan isnadi na imam alharbi fa awdahtu zalika fi kitabi tamamul minna sai na bayyana masa dalili na akan inganta wannan hadisi cikin littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna faraji'uhu fa innahu muhimmun ko ma gare shi yana da muhimmanci wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ati mithla ma yasna'u fil ula annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa cikin wannan raka'a kwatankwacin abin da ya raka'a ya aikata a ta farko illa annahu kana yaj'aluha aksara min al-ula sai dai ita wannan raka'ar yana sa ta zanto ba ta da tsawo kaman ta farko wato raka'an farko ta fi tsawo sama da wace sama da raka'a ta biyu a can muna akwai lamba ta kasa da muka bari go wato wancan hadisi na uku wato wancan magana kai da muka karanta ta maganan hadisi na biyu ne hadisin ajanu wa kana ya ajinu fi salati ya tamidu ala yadayhi amma hadisi na uku na gaba da yake cewa idan annabi ya miƙe yakan bude karatu da alhamdulillah wato ba shine na imamul harbi ba shi shine yace akhrajahu muslim wato muslim wa abu awana su suka ruwaito wa sukutul manfi fil hadith yahtamilu annahu sukutu li qira'ati du'a al-istiftah yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya miƙe yakan bude da alhamdulillahi baya yin shiru baya yin shiru to sai ce kasancewar an ce baya yin shiru wato zai iya ɗaukar ma'anan baya karanta du'a'ul istiftahi an gane ko shine abin da zai ɗauka in ji mal albani fala yasmalu sukuta li qira'atil isti'aza baya kore yin shiru din da ake domin karatun isti'aza wai hatamilu annahu amma min zalik me yiwa kuma zai iya ɗaukar duka guda biyun ya zanto baya yin shiru dan karatun du'a'ul istifta haka baya yin shiru dan karatun isti'aza sai wannan ke nuna ashe isti'aza kuma kenan in mun dauki wannan fahimtan ana yin taraka an farko ne kadai kun fahimta sai yace warrajihu indi al-awwal sai dai abin da ya furin jaye a wuri na wato maganan farko cewa da aka yi baya yin shiru ana nufin baya yin shiru dan karatun al-istiftahi a raka'a ta biyu bayan wannan shiru din amma wannan baya nuna baya yin shiru dan isti'aza wannan kuma daban والعلماء في الاستعاذة في الركعة الأولى قولان قال يتي ما لم يسنى دمان ذنوب دابيو أتيك الركعة تفرقو والراجح عندنا مشروعيتها في كل ركعة الباني يتي مو ما تفرقو با mafi rinjaye magana a wurinmu kowace raka sai ka isti'aza albani kenan wa tafsiru ma taqaddama mazkurun fil asli wannan kuma tafsirin sa yana can a cikin asalin abin nan wato shi albani yana ganin cewa cikin kowace raka'a sai ka yi isti'aza raka'an farko ka yi isti'aza to raka'a ta biyu ma sai ka yi isti'aza amma da wal istiftahi ana yin sa ne a yaushe a raka'an farko kadai wannan mas'ala ce khilafiyya akwai malaman da suke ganin kira'a a cikin sallah kira'a muwahhada kira'a ce guda daya idan kai isti'azan farko ta riga ta wadatar domin ai baka fita ba daga cikin sallah ka shiga wani abu ballantana a neme ka maimaita isti'aza su kuma waɗanda suke ganin za a isti'aza suna ganin ba kira'a ce daban ba domin wacce raka'ar daban wannan daban kowace raka'a tana jin kashin gashin kanta domin wannan raka'ar ta iya samun tangarda ta lalace ya kasance ka yi iskatsunta a cikin sallah ka maimaita ta da wata raka'a lalacewar raka'an farko din baya gadar da lalacewar ta biyu a lalacewar ta biyu baya gadar da lalacewar ta farko yanzu misali mutum ya yi sujada guda daya a maimakon ya ta biyu sai wato ainihin ya tashi bai yi ba ya shiga raka'ar gaba ya yi ta gaba har sai jiji raka'a ta uku sai ya tuno raka'a ta biyu ban yi sujada ba yanzu me zai kenan wannan raka'a ta ta uku sai mai da ita ita ce mai ta biyu sai sake zama ya tahiya sannan ya kawo raka'o'i guda biyu sannan idan ya gama kuma sai su tudun ba'adi an fahimta ku to kaga lalacewar wannan raka'a ta biyu ai bai gadar da lalacewar ta farko ba tare da cewa kaga kenan kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa tunda kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa kenan kowace sai an yi masa isti'aza don kowace ka zo ana maka magana cewa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yanzu karatun Qur'ani zaka yi dole kai isti'aza lazim ma karatun Qur'ani zaka yi isti'aza bayan ka gama karatun Qur'ani sai ka shiga wadansu ibadoji shine ruku'i da tasbihin da ke cikin sa dagowa daga ruku'i da azkar din da ake yi sujuda da abin da ke cikin ta dagowa da abin da ake sake koma sujuda sannan sake kaga kai wadansu ibadoji ne daban sai ka zo yanzu kuma zaka sake yin Qur'ani sai a sake cewa wai za karatul Qur'ani da ya fasta izbillahi sai ka sake mai ta isti'aza kun fahimci wannan matsalan abin da suke gani kowace raka'a sai ka yi isti'aza saboda karatu ne sabo kake daban dawal istiftahi kuma dawa bude sallah ce sallah kuma mabudin ta dai shine raka'an farko shikenan wannan ya wadatar ba sai ka mai ta ba basmala kuma kamar yadda muka faɗa kowace farkon sura inda za karanta sura daga farko ne sai ka yi basmala in ba daga farko bane ba to ba basmala kuma mun fahimci cewa ya ce wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ati misla ma yasna'u fil ula abin da yake a raka'a ta biyu shine irin abin da yayi riga ya a raka'an farko illa annahu kana yaj'aluha aqsar min al-ula sai dai yana sanya raka'an farko ta zanto ita ce mafi gajarta ta biyu kai mafi gajarta sama da ta farko wannan a wani lokaci kenan dai in ba haka ba a baya ai mun ga inda annabi ke raba surori ke raba sura ya raka'an farko ya karanta kamar aya 30 a tauba ya karanta kamar aya 30 wata sura doguwa sai annabi raba ta gida biyu ne ya karanta rabi ne ya karanta rabin ta mun ga wannan cikin karatun baya ko ko kuma waɗansu surori masu kama da juna ta fuskar tsawo nan yayi kaza nan yayi kaza sai ga babu tsawo kenan to shine suka ce wannan cewa raka'an farko ta fita biyu imma dai mu ce a waɗansu lokuta in ba haka ba a waɗansu lokuta biyu yana daidaita su kun fahimta da kyau ba akwai sallan da a raka'an farko ya karanta izazul a ta biyu ma ya sake karanta izazul mun karanta wannan a baya ko kaga ai babu tsawo ke daidai wa daida to shine suka ce wannan wani lokaci kenan ake samun ta farko ta fi tsawo ta biyu kuma ta zanto gajeruwa a wani lokacin kuma a iya daidaita su waɗansu ma suka ce ai tsawon da aka ce ta fi saboda ita ta farko akwai du'a'ul istiftahi a ciki ba haka bane ba ga du'a'ul istiftahi wanda kila idan aka jawo du'a'ul istiftahi mai tsawo sannan aka zo aka yi isti'aza aka yi basmala aka yi fatiha sannan aka karanta sura kaga ta biyu ba a maimaita dawul istiftahi don haka sai ga ta farko ta fi mai ta fi tsawo to kawai shine suka ce nan ne ake samun bambanci amma dai ibnu taymiya yake cewa sunna gudananna a cikin sallah sunnar da take gudana shine raka'an farko ta fi tsawo sama da ta biyu yace wannan shine sunna ga duk wanda yake so ya koyi da annaba a cikin sallah farilla yake nafila yake haka ya kamata yi shekul islam ibn taymiya kenan wujubu qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a ina fatan dai ana haddace adiya din da suka gabata yanzu awal istiftahi dai mun karanta wajen kala goma sha biyu kako ya kamata yanzu dai a ce mutum ya samu ya haddace bakwai ko shida rabin sa kenan amma inda asirin ku rubutun da ba a jarabawa ba a cewa wani karanta mu dan saboda idan ka faro wannan to sai kaga duk wanda yake sahun gaba ya koma sahu na biyar na da wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wajabtin karatun fatiha a kowace raka'a wannan kamar raddi ne ga waɗansu malamai da suke ganin karatun fatiha sun yadda tilas ne a cikin sallah amma la fi jami'i salati bal fi ghalibi salati ba a cikin dukkan sallah ba a cikin mafi rinjayen sallah haka suka ce in ka karanta fatiha a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku suka ce a ta hudu kuma bai zama wajibi ba in ka ga dama sai ka tashi kai tsaye kawai in an jima kawai kai rukuyi har a cikin malaman malikiya ko wanda suka faɗi wannan maganar sai albani ke raddi a fakaice wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a wa qad amara al musii'a salatihi bi qira'atil fatihati fi kulli raka'a annabi ya umarci mutumin nan da ke munana sallarsa cewa lalle ya karanta fatiha a kowace raka'a haisu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula yayin da yace da shi bayan ya riga ya umarce shi da karanta ta a raka'an farko sai yace da shi me ثم افعل ذلك في صلاتك كلها kaga wannan nassi ne ثم افعل ذلك ka aikata haka me yake nufi ka aikata haka irin abin da kai a raka'an farko da na baka samfurinta to ka ci gaba da yin shi fi salatika a cikin dukkan sallarka ma'ana a cikin dukkan kowace raka'a kulliha gaba ɗayanta ma'ana yadda a can ka karanta fatiha ta biyu ma haka ta uku ma haka ta hudu ma haka dole ne fatiha kenan وفي رواية في كل ركعة أو رواية وفعل ذلك في كل ركعة كأيكة هكا أتكم كوة ركعة وقال في كل ركعة قراءة أو رواية حديث ما يتي كوة ركعة تنا دي قراءة كوة ركعة ذاك فاتحة كنا وأن ابن ماجه رويته ده ابن حبان في صحيح وأحمد في مسائل ابن هاني قال جابر وقال جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام جابر yace duk wanda ya salla ya sallaci raka'a ɗaya wadda bai karanta Fatiha ba ko da sallar ko iya karanta falam yusalli to bai salla ba illa wara al-imam sai fa in a bayan liman yake wa rawahu malik fil muwatta imam malik ya rawaito wannan cikin muwatta at-tashahhud al-awwal tunda an zo zama sai tashahudi kenan at-tashahhud al-awwal tashahudi na farko abin da yake nufi da tashahudi na farko karatun tahiya na farko a cikin sallah ga sallan da ake mata tahiya biyu jilsatu tashahudi shi ma bi kasril jim irin zaman da ake so mutum yayi a tahiya ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية النبي هكذا زما دون تهيا بان يكمل ركعة بيو فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح إذا صلى تاكسا ركو إي قدابي دريت كمان أصباهي جلس مفترشا sai zauna zaman iftirash zama na iftirash shine yadda muka ce ya lankwashe wannan kafar ya zauna a kanta ya haka da wannan kuma wato sai kafa dan yatsunta haka ya kasance nauyinka yana kan kafar hagu haka shine iftirash wannan kafar kuma tana kafe haka iftirash kenan ta yadda duwawunka ba su taba kasa ba kana kan kafar ka ta hagu jalasa muftarishan sai annabi sallallahu alaihi ya zama na iftirash an fahimci wannan da kyau wa kama kana yajlisu bayna sajdataini kamar irin zaman da yake na tsakanin sujudu guda biyu kenan وكذلك يجلس في التشهد الأول haka kuma yake yi a tahiya ta farko mina sulasiyyati aw ruba'iyya ga sallah mai raka uku magariba kenan ko mai raka hudu wato isha'i azhar al-asr wato idan sallah raka'o'i bi gare ta kadai irin wannan zaman kadai annabi ke idan sallah raka'a tana da sama da biyu kaga za a zauna so biyu to a zaman farko ma a zaman farko irin wannan zama yake in tana da zama sama da biyu a zaman farko duk irin wannan zai yi idan an je na karshe kuma zai bayanin wanne za ka yi wa amara bihi almusi'a salatihi fa qala la annabi ya umarci mutumin da ke muna na sallan nan tashi yace da shi fa idza jalasta fi wasti salati fatma'in idan ka zauna a tsakiyar sallah ka natsu waftari fakhzakal yusra ko fakhzakal yusra lafazin fakhzu ko kai dauri ga kha ko kai masa kasra duk an halatta maka a lugar larabci waftari fakhzaka al-yusra ka shimfida cinyarka ta hagu yana nufin kafarka ta hagu thumma tashahhad sannan ka karanta tahiyya abu dawud wal bayhaqi bi sanadin bi sanadin jayyid bi sanadin jayyid wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ya faɗa Allah shi kare da gare shi yace wa nahani khalili an iqa'in ka iqa'il kalbi masoyina badadina ya hana ni zama irin zaman kare shine muka kwatanta ɗazu iqa'i irin wanda aka haramta kafar dama ta yi nan ta hagu ta yi nan ka zauna kan duwawunka gaba ɗaya na dama da na hagu an haramta wannan yace wato badadina ya hana ni iqa'i irin iqa'il kalbi wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban ba wannan ba kana yanha an uqubati shaytan annabi ya kasance yana hani dangane da tsugunan shaytan waye ya taba wannan abin nan an uqubati shaytan annabi ya kasance yana yin hani dangane da tsugunan shaytan shine dai wannan zama da muka kwatanta shi dai dazu wanda muka ce an hana yin sa cikin sallah shine dai ikra'i din da aka hana wa kana idza qa'ada fi tashahhud annabi ya kasance idan zai yi zama na tahiya wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi sai ya dora tafin hannun dama akan cinyarsa ta dama wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce akan gwiwarsa ne yake sawa ko ka sa akan cinya ko ka sa akan gwiwa duk yayi wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi sai kuma ya sanya kafin hannun hagu kan cinyar hagu wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce a'a akan gwiwar hagu ma'ana shine abin da zai ko wancan ko wancan basitan alaiha yana mai shimfida tafin yana mai shimfida yatsun akan cinyar wato shine idan ya zauna din kamar yadda muka kwatan da zu ya lankwasar da kafar hagu ya zauna akan ta haka ta dama ya kafa ta haka tafin hannun dama sai ka dora akan cinya haka a miƙe na hagu ka dora akan cinya haka a miƙe ko kuma ka yi haka akan gwiwa ko haka ya zanto dai yatsun da ya suna miki ka yi haka ka haɗe su da juna abinda annabi ke kenan sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallama yada'u hadda mirfaqihi al-aymani ala fakhzihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana sanya karshen gwiwar hannunsa ta dama yakan sa ta wato mirfaq shine gwiwar hannu ko yakan sanya ƙarshen gwiwa ɗin nan yakan sa shi ala fakhzihi yumna akan cinyar dama wato haka yake kenan kai wato sallah kullum sai an ji ranka wallahi ka gani ai hakuri mana karka yana nan babin sai zo nan gaba yanzu ba abin da magani cikin hadisi zamu faɗa ba wancan in karatu ya zo kansa sai mu faɗa an bai karatu ba sai mu rikita kanmu ka gani idan ka ɗora hannun haka kenan wato gwiwar hannun wannan gwiwar hannun akan cinya take haka
sirri hamza kuma alaiha dai taslisul ba a fa yadullu salasa bi salasa bi salasa ya zama tara kenan تحريك الإصبع في التشهد وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى النبي يا كسنتينا شمس بتافن هنن تنهجو أكن دي وستهجو ويقبض أصابع كفه أصابع كفه اليمنى كلها ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها دم كلها إنن بدل لنا أصابع ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها النبي كامي يا أن تافن هنن هجو يكن دنك ليس غباطيا ويشير بإصبعه التي تل الإبهام sai ya ishara da wannan dan yatsa manuniyan dan yatsa wanda take bi ma babban dan yatsa ilal qibla wato zuwa alqibla yayi nuni da ita wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma ya zira idansa a wajen da dan yatsa yake wato gaba ɗaya yatsun zai dinkule su haka wannan kuma sai nuna ta haka ilal qibla yushiru yarmi bi basarihi ilaiha wani lokaci kenan wa kana idza ashara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi alwusta annabi ya kasance idan yayi ishara da wannan dan yatsan to wani lokaci yakan dauki ibham babban dan yatsa sai ya dora shi ala wasihil ala isba'ihi alwusta akan dan yatsan tsakiya wato waɗannan yatsun guda uku ya jinke su haka manuniya ya yi nuni da ta babban dan yatsa sai ya tsaya shi kan nan haka haka kenan kun fahimta da kyau wa taratan a wani lokaci kuwa kana yuhalliqu bihi ma halqatan babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya sai ya halka da su wato sai ya kawanya da su ya zobe da su wannan na miƙi ya yi nuni wannan guda biyan suna haka waɗannan guda biyan suna tankware wato da babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya kuma ya yi zobe da su wannan kuma ya yi nuni haka kenan yuhalliqu bihima halqatan wato wani lokaci yakan yi kawanya da su wa kana رفع إصبعه يهر رفع وكان إذا رفع إصبعه يحركها يدعو بها idan annabi ya daga dan yatsansa yuharrikuha yana motsa ta yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi ya kammala karatun tahiyya ya shiga salatin annabi ya kammala salati ya shiga cikin addu'a da ake yi ta bayan salati din nan kafin a sallama duk dan yatsan yana nuni da shi a haka har sai ya kammala zai sallama ne sannan zai saki yatsunsa kuma ya saki hannun shi haka ya sallama sallallahu alaihi wa sallam bari in gama nan wannan hadisi yake cewa ko da yake can wurin lamba ta uku tun inda yake magana akan isharar dan yatsa daga ƙasa ya sa lamba yace mutum da Abu Awana ko da Ibn Kuzaima wa zada fihi Humaydi fi musnadihi wa kaza Abu Ya'la da sanadin sahih an Ibn Umar wa hiya nudbatu shaytan wannan kuwa nudbatu shaytan kenan wannan nuni din kamar nadabtar da shaytan take la yasu ahadun wa huwa yaqulu hakaza ibn umar yake cewa mutum ba zai rinka yin sahau a cikin sallah ba matukar yana yin wannan daidai wa daidai da annabi ya koyar wa nasaba al-humaydi isba'ahu qala al-humaydi qala muslim ibn abi maryam wa haddathani rajulun annahu ra'a al-anbiya mumthilin fi kanisatin fi sham fi salatihim qa'ilina hakaza wa nasaba al-humaydi isba'ahu قلت وهذه فائدة نادرة غريبة وتنبها إلى الرجل صحيح yace al-Imam al-Humaydi shi ma ya kasance yana miƙar da dan yatsansa qala al-Humaydi Humaydi yace qala Muslim ibn Abi Maryam Muslim ibn Abi Maryam yace wa haddathani rajulun wani mutum ya bani labari annahu ra'a al-anbiya'a ya ga annabawa sai dai zanto cikin mafarki kenan ko mumathilina fi kanifatin fi sham cikin wani ɗakin ibada a sham fi salatihim a cikin sallar su qa'ilin hakaza dukkan su sun aikata haka sun yi nuni da dan yatsa wa nasaba al-Humaydi isbahu da Humaydi zai ce qa'ilin hakaza sai ya nuna abin a aikace yadda yadda wancan mutum yace masa ya ga annabawa sun yi kenan an gane ku albani ce wa hadhihi fa'idatun nadratun gariba yace wannan wata fa'ida ce irin ɗaiɗaikun samuwa ko baƙuwa mai ban mamaki wa sanadu ha illa rajul sahihun na bi sanadin zuwa ga wancan mutumin da ya sanadi ne sahihi to mafarki ne ya gani za ka kare ta shi ne ka ce ba haka bane ba to amma dai mu dai muna yin abin dan tabbatar abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sauran annabawa sun yi tarayya da shi wannan wani abu ne kuma daban amma dai tunda ya tabbata annabi na yi magana ai ta kare hadisi na biyar da na shida da muka karanto wanda muka tsaya akan sa cewa yana daga dan yatsa sai na addu'a har zuwa karshen lokacin da zai addu'a yace Abu Dawud wanda sai wa Ibn al-Jarud fil Muntaka Abu Dawud da sai suka rawaito haka Ibn al-Jarud a cikin littafin al-Muntaka wa Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahih wa sahahahu Ibn al-Mulaqqin al-Mulaqqin wa li hadith at-tahriq shahidun fi adi fi ibn adi hadisin da yake nuna kada dan yatsa yana da hadisin da yake masa shaida a wurin al-Imam Ibn Adi cikin littafin al-Kamil kenan wa qala fi riwa fi rawihi Uthman bin Muqassim da'ifun yuktabu hadithuhu yace ɗaya daga cikin marwaitansa da'if ne amma yuktabu hadithuhu ana rubuta hadisinsa wato akwai mutumin da yake da rauni ta fuskar ilimin hadisi to idan ya faɗi hadisi sai malamai su rubuta akwai kuma wanda dan raunin shi ya yi tsanani in ya faɗa ma kai ce kai dalla ku rubuta shi nan shirmansa ne kawai ke amma akwai wanda yake da rauni kaɗan in ya faɗa sai a rubuta me hikimar rubuta ba dan a aiki da shi ba za a ajiye ne ko a samu wani hadisin da zai masa shaida sai su haɗu su yi ƙarfi tare da juna sai zanto wato sahihul li ghairihi ko hasanul li ghairihi shi kadai dai ba hujja bane amma yanzu saboda ya samu wani ya karfafa shi ya zama hujja kenan an gane ko saboda kullum ad-da'if wa ad-da'if yusawi al-qawi ad-da'if wa ad-da'if yusawi al-qawi haka suka ce mai rauni da mai rauni yanzu ga da sai su ne shine wai la tukhatim bi wahidin ahla baitin faddaifan yaghliban qawiyya kar ka zo da mutum daya ka ce zaka yaki family guda duk ragwancin su dai sarkin yawa ya fi sarkin karfi inda kowane daya sai da rago ne yanzu ba san hada da yawa ba shi kuma duk kasan sa aiki kadai ne shine faddaifan yaghliban qawiyya to da haka yake cewa wannan hadisi yi ku da hadisi wa qawluhu yad'u biha qala al-imam at-tahawi fadin ta cewa yadda odi ha imamu tahawi ya ce wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhir salati wannan na nuna kenan a ƙarshe har zuwa ƙarshen sallah qultu fa fihi dalilun ala anna sunnata albani ce a cikin wannan akwai dalili kenan bisa ga cewa abin da yake sunna an yi samirra fil isharati mutum ya ci gaba da yin isharar da dan yatsa wa fi tahrikiha da kada dan yatsun ila salami har zuwa lokacin za a yi sallama li anna du'a qablahu domin addu'a ana yin ta ne kafin sallama din wa huwa mazhabu malik wannan abin da muka faɗa shine mazhabin imamu malik ibn anas wa ghairihi da wannan sa وسئل الإمام أحمد أن تنبئ إمام أحمد بن حنبل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة شي متون زي إشارة أن يضن تسكن صلاة qala na'am yace i shadidan da yawa kuwa ba ma kadan ba zakar ibn hani fi masailihi an al-imam ahmad ibn hani ya ambaci wannan cikin mas'alolin sa daga imam ahmad قلت الباني في ومنه يتبين ان تحريك الاصبع في التشهد سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم daga wannan ne za gane cewa ashe motsa dan yatsa sunna ce tabbatacciya cikin tahiya wadda take daga annabi amila biha ahmad wa ghayruhu min a'immati sunna imamu ahmad da wannan sa cikin malaman sunna sun yi aiki da wannan sunna falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna zalika abasu la yaliku bi salati akwai mazajen da suke cewa wai haka bai dace da sallah ba wata ne sun tsoron Allah su ne faɗin wannan magana yana magana ne da yan mazhabin hanafiya su ba sa yin wannan haka suke dan yabun sai na haka sai in ka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka bankale shi da ka gama kuma ka bayar da shi yadda yake an kare a India ko Pakistan wani ma idan suka kana kar dan yatsa da karfin tsiya za a kama ka a tankwara shi akwai waɗansu daga cikin ɗalibai sun je jihadi Afghanistan sallar dauki ta hada su da ka san yan Afghanistan ba duk yan takifan Hanafiya ne ko Abu Hanifa ko a mutu kawai saboda haka yana haka dan yatsan sa sai da aka karya masa dan yatsa jahilai ne ba ruwan su ka saba abu hanifa ba ta ganin ka koyi da annabi ka saba abu hanifa kawai magana ta kare shi yasa ta asubancin mazhaba ba kamar mutanen mazhaban imamu ahmad bin hanbal sun fi kowa abu hanifa nake so in ce sun fi kowa ta asubancin mazhaba musamman kuma mazhaba su da dama tsakanin pakistan india afghanistan can can wajen din haka ta asubanci na na karshe suke da shi ko ya ka saba mazhabin su to kai kuma sai dai wani ba kai ba kam shi yasa ahlus sunnan can suka fi kowa shan wahala su ma kuma ahlus sunnan can in ka gansu kuma yan zafi ne ni kama ahlus sunnan da na gani a duniya lalle yan nan wajen suna daga cikin yan zafi saboda ɗabi'ar waje ke sa kai zafi ɗabi'ar waje ke sa mutum ya zafi in kana wuri inda yan bid'a suke da zafi kai ma kaga ai dole ka tafasa ya zaka yi ranka dole kai ma wata rana ka tafasa saboda haka malam yace su ji tsoron Allah su daina faɗin wannan magana fa hum min ajli zalika la yuharrikunaha ma ilmihim bi thubutiha dan haka so sai kaga ba sa kada dan yatsun su cikin tahiyya tare da cewa sun san abin ya tabbata daga annabi wa yatakallafuna bi tawiliha bima la yadullu alaihi al-uslub al-arabi su rinka yin kakala wajen tawilin wannan hadisi da irin abin da harshen larabci ma bayanin haka wa yukhalifu fahm al-a'immati lahu kuma ya abin kuma da suke ya saba fahimtar ma sauran malamai da suka gabata wa min al-ghara'ibi malai yace yana daga cikin bakin al'amurra masu ban mamaki anna ba'dahum yudafi wa anna al-imam fi ghairi hadhihi al-mas'ala daya daga cikin su zai tsaya ba limamin sa kariya a cikin mas'alar da ba wannan ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah ko da ra'ayin limamin sa ya saba ma sunna din bi hujjati kawai dan hujjar cewa anna taqtiyat al imam yalzamu min hatta'an fihi wa adam ihtiramihi shi yana ganin idan ka ce shugabawa ne ko imamuwa ne yayi kuskure yana ganin kamar kai suka kenan cikin lamarin sa kuma baka girmama shi ba saboda haka su ba sai da duk yan ta'assubancin maza ba abin da suke ce kenan idan ka ce maganar da wane ya faɗa ba daidai bace ba to abin da wannan ke nunawa ka soki lamirinsa kuma baka girmama shi ba kawai dan ka ce yayi kuskure suna ganin cewa yayi kuskure a yare daidai yake da cewa wani ba mutu baya da mutunci kun fahimta da kyau thumma yansa haga sannan mutum kuma shi wannan mai bayani kuma yazo ya manta fa yaruddu hadhihi sunna as-sabita ya mayar da wannan sunna wadda ke tabbatacciya daga annabi wa yatahakkamu bil amilina biha har ya rinka ya rinka gatsai ga waɗanda suke aiki da ita wa huwa yadri aw la yadri shi ko ko ya sani ko dai bai sani ba anna tahakkumahu yusibu aidan haula ila immati allazina min adatihi fihim an yudafi anhum bil batil bai san ba cewa ga dan da yake yi ga wanda ya aiki da wannan sunna haka kuma ga tsawon zai shafi waɗannan manyan imamai wanda suka riga ka aiki da sunnar dan dai wannan sunna ai wani daga cikin limamai ne bai aiki da ita ba ko ko ka ce imam Ahmad ya aiki da ita Abu Hanifa bai aiki da ita ba to sai na zo na aiki da ita sai kake gatse gare ni da na aiki da ita to wannan gaban zai tsaya ne gare ni kadai ko ga dukkan wanda ya taɓa yin aiki da ita a ciki kuma haddawa kenan imamu ahmad wanda kai ɗazu lokacin da na faɗa abu kaza ka ce yanzu na rashin kunya ga imamu abu hanifa to kai da kai rashin kunya ga sunnar da na aiki da ita wanda imamu ahmad ko malik ko imamu shafi'i sun riga ni aiki da ita da ni da su duka haɗa kaiwa ga tsaye kenan baka sani ba ni da su duka haɗa kaiwa dariya karshe kuma ma izgilinka ya ketare mu duka ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga gare shi abin ya gangaro kun fahimta yace gashi ko daga cikin al'adar su kokarin ya bayar da kariya ga limaman mazhaba wa hum hauna ashabu sunna to anan malaman mazhaba sun dace da sunna bal inna tahakkumahu bihi yadda mutum zai wa sunna izgili yusibu zatan nabi sallallahu alaihi wasallam ai zai samu ma zatin annabi لأنه هو الذي جاءنا بها لأن النبي نجو من السنة فالتحكم بها إذا تحكم به فالتحكم بها تحكم به يا أنتم إنجلي وسنة كما إنجلي نجسي النبي نجو ديتا قال يتي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا يد داش داش داش قال فصورا دقنك الباني بعد ما فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب كوي يد داش داش يكاليك أنا الباني بعد ما wa amma wadawul isbai ba'da al-isharati amma mutum ya sauke dan yatsunsa bayan yayi nuni da shi aw taqayidu hadi waqtin nafi ko cewa ba a yi isharar dan yatsa din nan sai lokacin annafi wal isbat wato wajen fadin la ilaha illallah fa kullu zalika mimma la aslahu lahu fi sunnah duk wannan yana cikin abin da bai da asali a sunnar annabi bal huwa mukhalifun laha bi dilalati hadha al-hadith abin ba ya saba wannan sunna saboda wannan hadisi saboda wannan hadisi wa hadisu annahu kana la yuharrikuha akwai wani hadisi da suke kawowa suka ce annabi ya kasance la yuharrikuha baya motsa dan yatsa albani yace wannan hadisi la yathbutu min qibal isnadihi bai tabbata ba ta fuskar sanadinsa kama haqqaqtuhu fi da'if abi daud kamar yadda nayi bayanin haka cikin littafin da'if abu daud jerin hadisi na 175 walau tabbata fa huwa nafil ko da ya tabbata makwarar abin da zaka ce shi marwayi ya kore ya ce annabi la yuharrikuha annabi baya kore ta baya kada dan yatsansa shi kuma wancan ya ce yuharrikuha annabi yana motsawa an samu mutum biyu daga cikin sahabbai wanda yace annabi baya kaza wanda yace annabi na yin kaza magana wa za a dauka wanda yace yana yi dan saboda almusbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore shi wanda ya kore ya gina ne akan jahilcin sa shi ko wanda ya tabbatar ya tabbatar akan me ilimin sa ba dan ya ga ya bada ba shi kuma wancan bai sani ba rashin sanin sa kuma ba mai annabin ba yayi ko da ya tabbata da haka hadisi ya kamata ya zama shi to ballantana ko bai tabbata ba ta fuskar sanadin sa wa hadithul babu musbit wal musbit muqaddamun ala nafi kama huwa ma'rufun inda ulama fala hujjata fihi lin nufati da haka wanda suke kore cewa kar dan yatsa kar karka dan yatsa ba su da hujja cikin wannan hadisin ko da ya tabbata din ballantana kuma da ifi ne gane ko wa yaqulu annabi na cewa lahi ashaddu ala shaytani min al hadidi dan yatsa lokacin da kake kada shi cikin karatun tahiya ya fi tsanani ga shaytan sama da ka dauki karfe ka rinka nuna shi da shi yani a sababa yana nufin manoniyan dan yatsa lokacin da kake tasbihi da ita lokacin da kake karatun da kake karata wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su ya kasance yana yi wa yana yi wa tashin gyara ya anil isharatu bil isbai fi du'a'i yana nufin isharar dan yatsa a cikin addu'a wanda ya wani bai zai fadakar da shi yace dan me ba za ka yi ba an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahhudaini jami'an wannan kada dan yatsa annabi na yin sa a cikin dukkan tahiyya biyu tahiyyan farko da ta biyu din kamar da hadisin musawi al-bahaqi suka nuna bi sanadin sahihin wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi annabi ya ga wani mutum a cikin karatun tahiyya yana kada yan yatsunsa guda biyu yana haka kenan guda biyu ya hada shi yake da yanzu da ya san mutane su dan biyar biyu ne ko ya da guda biyu haka wani sai annabi ce da shi fa kala sai annabi ce da shi ahid ahid mayar da ita daya mai da ita daya wa ashara bis sababa yayi ishara da guda daya ce mayar ahid ahid ma'ana sa daya sa daya sallallahu alaihi wasallam وجوب التشهد الاول ومشروعيته wannan agogon ba daidai ce ba ko kare dare ne fa lokaci yayi ko وجوب التشهد الاول ومشروعيه الدعاء فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية ina ganin wannan mu bari sai mun zo raka abin mu tsaya anan gurin gaskiya abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi ya hakuri mana a gama amma isara ba ta kore kadawa domin idan kai haka ma isara ne wannan mai tambayar yake cewa mutumin da yake mai taimama zai iya limanci ga mutumin da yake mai alwala me zai hana kowanne sallah zai yi matukar sababin da ya sa ya yi taimama sababi ne da shari'a ta halatta masa yin taimama ya halatta don duk wanda sallarsa ta halatta shi kadai in aka bi shi limanci in ka bi shi jami'i kuma ta halatta wannan yake cewa mutum ne ya alwala sai kuma ya shafi matarsa sai bayan ya yi sallah sai ya tuna
me ya matsayin sallar su sallar su tana nan ba komai a kansa shafar mace baya warware alwala sai dai inda ka shafe ta to ko maziyi ya fito ka samu tabbas to shikenan alwala ta warware saboda fitowar maziyi amma matukar ba maziyi ne ya fito ba kawai ka shafi matar ka wannan alwalar ka tana nan annabi ya kasance na yin alwala kuma ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sannan ya tafi masallaci ba tare da ya sake alwala ba kaga wajen sumbata kuma ga akwai shafa har ma daɗi akan shafa wannan tambayar ba ta cikin darasin mutu amma ya ce shi manomi ne ya halatta idan ya fitar da zakar kayan noma ya bai wa wansa don wannan shi talaka ne kowa ko kane ba wajibi bane ciyar da su yan uwanka ne amma ba a ɗora maka wajibcin ciyar da su ba in ka ciyar da su ihsani ne to dukkan mutumin da ba wajibi bane ciyar da shi kana ba shi zakka akwai waɗanda suke da Allah ku saurara akwai waɗanda suke jahiltar cewa ita zakka wanda kake ciyar da shi ba za ka ba shi zakka ba ba ta aka wanda kake ciyar da shi ba akwai wanda kake ciyar da shi dole ka ciyar da shi kamar ɗanka da matarka akwai wanda kana ciyar da shi ne insani ba dole ba kamar yaron gidanka direbanka mai wanke-wanke da ke gidanka wannan ba dole ne ciyar da su ba domin ma'aikata ne kai kana ba su kuɗin su ciyar da su da kake kuma ihsani ne kake yi ba dole bane ciyar da su a shari'ance to waɗannan za ka ba su zakka don waɗansu masu arziki sukan haramta wa yaran gidansu zakka ce to a gida na yake in nake ciyar da shi dole kuma ka ba shi zakka kuma yana cikin wanda zaka baiwa zakka saboda ciyarwar ai ba dole bace ba an fahimta ku to da haka kaga wanka kenan ko kanin ka duk zaka ba su zakka har kuma annabi ya nuna idan kana idan ka ba su kana da lada biyu ladan zakka da ladan sadar da zumunci akwai tambayoyin da ba su da muhimmanci ina kabarin Ali bin Abi Talib yake ka ji dan Allah wannan idan ka sani kuma sai ka me wannan ya ce na ji bayani game da faɗin basmala a farkon kowace sura to malam mutum zai fara karatu sa idan mutum zai fara karatun sa a tsakiyar sura fa idan mutum zai fara karatun qur'ani a tsakiyar sura ba dole bane yayi bismillah shi yasa na yi ta jaddadawa na ce farko farko farko farko kuma dai dole sai kuma na zo na ce kuma banda tsakiya banda tsakiya banda tsakiya sai wai in kara faɗa dai wannan kuma yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai ɓata sallarsa akan cewa in zai yi kowace raka'a akan cewa haka za ka yi a cikin kowace raka'a to kenan yana na umarni ga maimaita addu'a al-istiftahu kenan baya nuna haka wannan amini maganar baya da dazun nan kuma
ake cewa ya za mu idan muna bin limami sallah yana karatu a bayyane amma baya karanta da'ul istiftahu sallar shi ta yi sai dai ku faɗakar da shi cewa sunna ne ya ringa karantawa ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har kullum su limamai so ake fi ake so su fi jama'a sauran jama'a kamala dan idan suka kammala sai mutane kuma su yi koyi da su limamin da baya karanta da'ul istiftahu sai a yi masa nasiha ya riga karantawa amma ba ka cewa tunda baya karanta dawal istiftahi ni ba zan bihi sallah ba ba a yin haka sai in mutum na inkarin abin ne gashi ya tabbata a cikin sunna amma shi ya ki to wannan saboda kiyaye shi ga sunna za a dan ki shi ko ya yake saboda shi ma ya ki sunna wannan yake cewa wani malami ya ce a cikin sallah banda karatun fatiha makaruhi ne yin bismillahi a sallah
mun faɗa maka annabi ya tabbata kuma kana cewa wani malami ya ce wato mutane suna da ban mamaki kwarai da gaske mutum ne zai zo karatu sai a jawo aya sai a jawo hadisi a ce masa ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce sai ya je kawai sai wani ya ce masa ba haka ba sai kuma ya dawo ya sake tambayar ka to dan Allah yanzu me wannan kuma kai ne kace Allah ya ce annabi ya ce duk ka kawo sharmi sai ya je sai wani malami ya ce ba haka bane ba yayin da ya ce ba haka bane ba kaga ba ya kore wancan ayat da hadisi ba me ya bashi a madadin sa bai bashi wani sabon abu ba amma wajen da haka har sai wannan ya zanto abin da zai sake wajabta ma yin tambaya karo na biyu ai da kamata yayi ya ce maka wannan ayar ba haka bane ba wannan fasaran hadisin ba haka bane amma ya yarda da ayar ya sallama da hadisin amma zai aiki da kishiyarsa kuma ya maka fitawa da kishiyarsa kuma me yana bata lokaci ka saurare shi wato shi yasa karatun tauhidi yana da matukar muhimmanci mutum ya dan tauhidi ke sa ka gane girman ubangiji ka san matsayin manzon Allah sai da an ce Allah ya ce ka karga ka san kuma babu sauran wata magana da zaran an ce manzon Allah ya ce kuma babu wani mutum kuma da zai rage waye kuma zaka jira ya gaskata sannan ka yi yanzu ka gama gamsuwa annabi ya ce kaza an jawo hadisi an yi komai an karanta an ce ma qala rasulullahi ga abin da annabi ya ce daga sahabiwa ne hadisin yana cikin kaza na cikin kaza kuma sahihi ne ko kaza ne shikenan sai aka tashi sai wani zai ce maka ai mu ba haka muka ce ba ai kamata ya kai kaza dan Allah yanzu ya kamata ka bata rabin minti ka saurari wannan mutuma to amma sai mutum ya sake dawowa sai ya tambaye ka sai kaga to me ya amfanin karanta hadisin da aka yi tun farko kenan ya kamata lokacin da ake karanta hadisi ka rinka jin umarni daga annabi wanda ya shafi kowane ɗaiɗaikun musulmai magana ce daga bakin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba ta bukatar wani ya gaskata ta kafin a ce za a aiki da ita matukar ta zama tabbatacciya daga annabi to ba mu jira mu sai mun jira wani yayi aiki da ita kuma wannan nan kowane ne dan duk yadda ya kai da girma da bai kai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ba to dan me za mu bata lokaci kuma amma galibi sai kai ta ganin tambayar da an sha an sa ta an ce kaza sai mutum ya je sai wani malamin bid'a ko wani mai son zuciya sai ya ce masa kaza to yanzu a nan gurin an riga an ce annabi ya karanta basmala a cikin sallah mun karanta da hadisan baya ya yi dawal istiftahi ya yi isti'aza ya yi basmala isti'aza ma mu wanda muke ba irin ta ba annabi yake ba ya mun kawo irin wanda yake din duk da haka kuma sai wani zai ce maka ya basmala maka ruhi ce kuma har sai ka rubuta tambaya akai a nan ne za ka rubuta tambaya akai to wannan dai sune tambayoyin da zamu iya ansawa kar amanta cewa an ce idan an tashi a bayan sallar isha din akwai walima da za a yi ta dan uwa Alhaji Ibrahim dan yaro a rijiyar lemo layin yan Samoga kamar yadda aka ce rijiyar lemo layin yan Samoga kuma daga cikin malaman da za su yi wa'azi akwai malam Abdul Wahab akwai malam Yakubu Musa daga Katsina akwai malam Abdullahi Pakistan da dai sauransu kamar yadda aka yi bayani saboda haka ana gayyatar kowa da kowa amma dai walima daban dai kuma wa'azi kuma daban tabbas za mu je walima idan mun samu dama kuma an yi wa'azi to kenan idan mutum ya baya da lokaci bayan ya ci abincin walima sai ya tafiyar sa kuma ya ga zai fa'idan da wa'azi to kuma ya zama nurin ala nur muna jaddada haka saboda yan uwa dai a rayar da sunnar walima din nan ba wai ina ne ga shi wannan angon shi kadai ba ga dukkan wanda zai walima ya bambance tsakanin abin da za a ci na walima da kuma wa'azi da an je sai ayi walima abin da ya kai mutane kenan daga baya kuma sai a wazi ko zuwa wayewar gari ne wannan mutane sun ga dama su tsaya sun ga dama kuma su tafi wassalamu